الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين الفاتح الخاتم الناصر الهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منذ لما الله سبحانه وتعالى بهدمه yau laraba bakwai ga watan ramadana a wannan masallaci na juma'a mai albarka domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma inda muka wato saba gabatarwa tun farkon kamawa ramadan wanda aje mun karanta ayan nan da allah yake faɗa cewa ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اتقيناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين الله يتبار ومن الذي كان شيء الدين النبي ابراهيم عليه السلام الا من سفه نفسه sai dai wanda ya wautar da kansa walaƙad istaqainahu fi dunya Allah ya ce hakika mun zaɓe shi a duniya wa innahu fil akhirati lamin salihin kuma yana cikin nagartattu da wato salihan bayan ranar alkiyama hakika yahudu da nasara sun zama suna kyaman annabi ibrahim ba su son annabi ibrahim kamar yadda ba su son annabi suleiman alaihi salam annabi suleiman kamar sukan ce shi ba annabi ba ne shi ne sihiri ne har Allah yana ce wa taba'u ma tatlu shayatin ala mulki suleiman wa ma kafara suleiman ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر سليمان bai kafirta ba su dai shekanunsu su ne kafirai waɗanda suke koya musu sihiri a cikin suratu ali imran Allah yana cewa ya ahlal kitabi ya kuma abota littafi me yasa kuke musanta annabi ibrahim wanda ba a saukar da attaura da injila ba sai bayan zuwansa Allah ya ce shi Allah ya sani amma ku ba ku sani ba sannan Allah ya ce inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa ma kana min al-mushrikeen inna awla an-nas bi ibrahima lalladhina tabauhu wa hadha an-nabiy walladhina amanu Allah waliyul muhsinin Allah ya ce mutanen da suka fi cancanta da annabi Ibrahim dama wato waɗanda suka yi imani da wanda suka bi shi tare da muminai Allah kuma shine waliyin muminai wanda suke kyautata ayyukan wannan aya yana faɗa mana wa man yargabu an millati ibrahim babu wani wanda zai juya kai ga barin addinin annabi ibrahim ya kyamaci addinin illa man fataha nafsahu sai dai wawa a ƙarshe Allah ya ce wa innahu fil akhirati lamin as-salihin a cikin yana cikin salihan bayi idan an tashi kiyama wanda wannan addu'a ne na annabi yake shi ma yana roƙon ya tashi cikin salihai Allah ya riskar da shi da salihai kamar yadda Allah ya faɗa mana cikin suratu Yusuf annabi Yusuf yana cewa rabbi kad ataitani min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin yana cewa wato Allah ka bani mulki na Misra sannan ka sanar da ni fassarar mafarki ya makagin sama da kasai kai ne majibincin al'amari na a duniya da lahira tawaffani musliman ka ɗauki raina ina musulmi wa alhikini bi salihin ka sadar da ni da salihai kamar yadda Allah ya faɗa mana wa man yarghabu an millati ibrahim illa man safiha nafsahu wa laqad istafaynahu fid dunya wa innahu fil akhirati lamin salihin akwai addu'a daga cikin addu'o'in wani magabaci wanda wannan mutumin tabi'i ne yana ce Allahumma inna salihina anta aslahtahum wa razaqtahum an amilu bi ta'atika fa radita anhum Allahumma kama aslahtahum fa aslihna wa kama razaqtahum an amilu bi ta'atika fa radita anhum farzuqna an na'mala bi ta'atika wardi anna yace Allah salihan nan kai ka juya su kai ne ka wato ka ba su dama ka yarda da su ya sarrafa maka aiki na biyayya Allah mu ma muna son ka yarda da mu muna yi maka aiki na biyayya domin mu zamo daga cikin salihai a yau za mu tashi a aya na ɗari da talatin da ɗaya إذ قال له ربه أسلم على رمى بسم الله نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين
إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين lokacin da Allah ya ce ma annabi Ibrahim aslim ka ni ka wuya ka musulunta qala sai ya ce aslamtu na ni ka wuya li rabbil alamin ma ubangijin talikai wannan dalilin da yasa Allah ya zaɓe shi kenan kamar Allah an tambaye shi wannan cewa da kai wa laqad istafainahu fid dunya me yasa ka zaɓe shi ya Allah sai Allah yake isqala lahu rabbuhu aslim sabila da lokacin da Allah ya ce masa ya mika wuya qala sai ya ce aslamtu li rabbil alamin na mika wuya ma ubangijin talikai sabila da ya tabbata kamar yadda ya zo cikin alqur'ani mai girma annabi ibrahim lokacin da ya ga wata ya ga wata ya bullo lokacin yana yana lalume yana neman yaya zai yi ya san ubangiji ya bauta wa ubangiji da ya ga tauraro sai ya ce wannan ne ubangiji na sai ya ga can jimawa taurarin sun watse sai ya ce a bai kamata a ce ubangiji zai tafi ba da ya ga wata ya ce wannan ne ubangiji na da wata ya ya tafi sai ya ce to ya ga wata ma ta ta haskenta ya disha shi rana ya fito ya disha shi haskenta sai ya ce wata ba ubangiji bane rana ne ubangiji da rana ma ta faɗi ya ce a Allah ubangiji in baka shiryar da ni zuwa ga daidai ba to zan tafi shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya shiryar da shi bayan ya shiryar da shi ya ba shi annabta bayan ya ba shi annabta ya saka shi cikin ulul azmi min rusul wato mazuwa kadamin girma da kusanci da ubangiji a cikin magana Allah sai ce in qala lahu rabbuhu aslim lokacin da ubangiji ya ce masa ka mika wuya qala sai ya ce aslamtu li rabbil alamin na mika wuya ma ubangijin talibai kamar yadda jiya na faɗa mana makamul islami daban makamul imani daban amma kuma makamul imani reshe ne na makamul islam sabila da Allah ya faɗa mana shi al-islam addini ne shi kuma al-imanu makami ne Allah ya faɗa mana inna dina inda Allah al-islam wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu addini a gurin Allah shine musulunci wanda ya nufi addini da ba musulunci ba ba za a karba masa ba to shi kuma al'imanu ba addini ba ne al'imanu makami ne in ba mu manta ba akwai ayan da Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa cikin suratul hujurat aya na goma na goma sha na goma sha hudu Allah yana ce qalatil a'rabu amanna larabawan ƙauye suka ce mene amanna min imani me Allah ya ba su amsa Allah ya ce kullam tu'minu ku ba ku zama mu'minai ba walakin kulu aslamna ku ce ku din nan musulmai ne kun mika wuya wannan yake nuna akwai bambanci tsakanin mumini da musulmi idan ba mu manta ba akwai hadisi na sayyidina Umar ibn Khattab radiyallahu anhu da zo gurin manzon Allah ya ce ya rasulullahi ina son ka fiye da komai a duniya ina son ka fiye da mata ina son ka fiye da 'ya'ya ina son ka fiye da dukiya ina son ka fiye da uwa da uba ya rasulullahi ina son ka fiye da komai sai dai ran da take kirjina annabi yace baka zama mumini ba tukuna dayan ku ba zai zama mumini ba la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in wa hatta an-nafs allati bayna jambayhi dayan ku ba zai zama mumini ba sai yayi imani da ni fiye da komai fiye da kowa sai yayi imani da ni fiye da ran da take tsakanin kafadunka guda biyu sannan Umar yace ya rasulullahi na yi imani da kai ina son ka fiye da uwa da uba fiye da 'ya'ya da dukiya fiye da raina ma wanda kake kirjina sai annabi ya ce al'ana ya umar yanzu ne ka cika mumini ya kai umar yanzu ne ka cika mumini amma da umar yana makamin ne na al-islam wannan makamin na al-islam a nan yake amma da ya cika samu ya samu cikan kamala ta kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya ce masa al'ana ya Umar yanzu ne ka zamo cikakken mumini ya kai Umar sabanin yadda kawarijawa suke tunani su kawarijawa sun ce wato kawai ba ba maraba tsakanin musulmi da mumini sun ce duk ɗaya ne kawai da musulmi da mumini duk ɗaya ne amma alqur'ani ma ya bambanta tsakanin musulmi da mumini akwai wani mutum da ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi na Imam Muslim ke cewa wanda ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai Sa'd ibn Abi Waqqas yake cewa manzon Allah ya Rasulullah a'ti fulanan fa innahu mu'minun billah ka ba ma wani kaza sabila da wani cikakken munini ne da Allah ta'ala cikakken munini ne sai manzon Allah ya ce awa muslim awa muslim ko kuma dai musulmi domin ya nuna masa akwai akwai bambanci tsakanin mumini da musulmi akwai sahabin manzon Allah Hadisa ibn Malik wata rana ya zo gurin manzon Allah da suka haɗu da manzon Allah sai annabi yake ce masa kamar yadda ya tabbata a hadisin Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu ya tambayi manzon annabi ya tambaye shi ya ce kai ka asbahta ya hadisa ya ya kawaye gari ya kai hadisa sai ya ce ma manzon Allah asbahtu mu'minan haqqan na waye gari tsantsan mumini asbahtu mu'minan haqqan na waye gari tsantsan mumini sai manzon Allah ya ce masa لكل شيء حقيقة فما حقيقة قولك komai yana da tabbaci da hakika ne ya tabbaci da gaskiyar maganarka domin a nuna masa akwai bambanci tsakanin musulmi da mumini ya ce shi tsantsan mumini ya wayi gari to annabi ya tambaye shi menene gaskiyan haka sai ya ce a haftu na fi an duniya fa kawali hadaru hawa babu fa ka anni arsul فأزمعت ليلي فأزمع فأزمعت نهاري وأسحرت ليلي فكأني أرشر أنظر إلى عرش ربي فكأني أسمع أواء أهل النار فكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون قلت يا رسول الله abin da yasa na ce maka na waye gari tsantsan mumini a zaftu nafsi an duniya na tsane rai na gabarin duniya na ji bani kwadayin komai a duniya fa sawali hajaru hawa ba'aluha da zinari da dutse sai ya zama daidai a guri na ban mu da duniya ba ya ce manzon Allah fa ka anni anzuru ila arshi rabbi ya ce yanzu haka ina ga kaman ga al'arsu ina gani wa ka anni asma'u awa'a ahli nar ya rasulullahi kaman ina jin sautin yan wuta kafin ya faɗi haka ya ce fa ashartu layli sai na raye da bani bacci ina ibada wa azmatu nahari da rani kuma na za kai na cikin jin kishi na zamo ina yin azumi yace kamar ina kallon al'arfi ya rasulullah kamar ina jin kukan in mutu ya rasulullah yace ya rasulullah fa ka anni anzuru ila ahli aljannati tazawarun sai kamar ina ga ga yan aljanna wannan na zuwa gidan wannan wannan na zuwa gidan wannan annabi yake abfarta hakika ka hangi abin da ake so ka gani fa sabbit ka samu istiqama ka nemi istiqama istiqaman da muka faɗa a bayan nan wanda kullum mumine suna cewa rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab wannan sabatin annabi ce ka nemi sabati amma ka samu gani shi yasa sufaye a wajen su idan an ce haƙiƙa to haƙiƙa tana da maratib guda uku ne na farko at-takhalli anil akhlaqi zamima mutum ya nisanci munanan ɗabi'u abin zargi ya yi kwalliya da kyawawan ɗabi'u ya sufantu da sufofin ubangiji sufofin ubangiji yana da jin kai to ya zama mai jin kai ubangiji yana da kyauta ya zama mai kyauta kamar yadda dai Allah subhanahu wa ta'ala a wani hadisin kudusi manzon Allah ka yake cewa takallatu bi akhlaqillah ku ɗabi'antu da halayen Allah to haka ake so mumini ya ɗabi'antu da wannan ɗabi'u ya zama to ya nisanci munanan halaye to farkon makami na hakika shine at-takhalli min akhlaqi zamima nisantan ɗabi'u abin zargi na biyu kuma shine riqqatul hijabi bainal abdi wa rabbih hijabi yayi sako-sako tsakanin bawa da ubangiji wato wannan bawan ya zamanto hijabi na nafsu ta yi sako-sako ta sa ya ƙetare wato wani ganuwa mai haɗari ya zamanto yana iya ganin abin da ba a gani yana iya jin abin da ba a ji wannan kuma da akwai shi shine misalin wannan hadisa to bin malik din yace yana ganin ga kaman ga aljanna yana gani ga wuta ga shi yana jin sautin yan wuta ga mala'iku yana gani wannan duka makami ne na sufaye wanda kuma sufaye sun yi magana akan wa'innan makama su din akwai hadisin da ya tabbata na sa'id ibn qudayr radiyallahu anhu sa'id ibn qudayr sahabin manzon Allah ne wata rana yazo da safe yana ban manzon Allah labari yace ya rasulullahi talawtu al-barihata al-qur'ana fajalat farsi wa sakattu fa sakatat wa kullama talawtu jalat wa kullama sakattu sakatat hatta hittu ala waladi yahya yace ya rasulullahi jiya ina karanta al-qur'ani da daddare duk lokacin da na kama rera qur'ani sai doki na ta tsinke ta kama tsalle tana zaga gida wa kullama sakattu sakatat idan nayi shiru sai ita ma ta tsaya cik ta bar komai wa kullama talawtu jalat duk lokacin da na karanta sai ta kama zaga gida tana Allah tsalle sai hatta fitu ala waladi yahya sai da nabi tsoron kar wani abu ya samu dana yahya ko wani musiba ne ya faru yace sai na fita waje dama ina daki ne da na fita waje sai na kalli sama yace fa idan fihi amsalus amsalus zulma sai na ga wani kaman girgije a sama yana kokarin ya sako kafa sai ba mu manzon Allah labari annabi yace tilka mala'ikatullah mala'iku ka gani kaga wannan ma yana daga cikin me rizqatul hijab mutum ya iya ganin mala'ika da idonsa sabila da yanda hijabi ya zama so ya yi sako-sako tsakaninsa da ubangiji zai iya ganin mala'ikun Allah zai iya ganin al'arshi zai iya ganin kursiyu kamar yadda ya tabbata da dama magabata da dama Allah ya musu kashafi sun ga ayoyi wanda ido baya iya riska manzo Allah ya ce ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah ku ji tsoron hangen mumini sabila da mumini yana hange ne da hangen ubangiji akan yaye masa kamar yadda mene wannan riqatul hijab din ita ce ta ba mu sayyidina Umar karaman ganin wato tawagansa na yaƙi wanda ya tura su suka je yaƙi wata uwa duniya suna cikin yaƙin sayyiduna Umar yana mimbari yana kuduba sai kawai Allah ya yaye masa sai ya ga gashi nan ana ta yaki amma ga kafirai sun zago ta dutse da su zo su sha kan musulmi su galba a kansu annabi sayyiduna Umar na cikin kuduba sai aka ji yana ce ya sariyatal jabala ya sariyatal jabala ya sariyatal jabala ya sariya dutse ta bayan dutse ta bayan dutse ta bayan dutse wanda suke masallaci sai suka ce ko kuma amirul mu'minina ya zautu ne ko ya samu wani matsala ne shi ɗayan sa kawai yana kudu ba an ji yanke ya kama wani magana sai da tawagan yakin suka dawo suka ce mun ji muryanka kana ce mana aljabala aljabala aljabala kaga wata uwa duniya amma Allah ya masa kashafi ya ga wato abin da yake gudana da jama'ansa wannan shine qatul ijab mataki na biyu a cikin hakika kamar yadda na faɗa mana mataki na farko akwai at-takhalli min akhlaqiz damima nisantan munanan ɗabi'u abun zargi kama daga ɗabi'u na al-kaba'ir da kuma ɗabi'u lama wato ƙananan laifuka kenan wannan wanda alfazari yace fala lamamun yu'za ilayhi wala zambu ba a dangana masa ƙananan laifuka ba a dangana masa manyan laifuka ballantana zunubi to ko da laman mutum ya nisance su su ne farkon matakin hakika duk hakikan da ɗan hakika suke sai hakika hakika hakika ba su san menene ma'anar hakikan ba idan hakika ce ta gaskiya akwai ta a cikin alkur'ani akwai ta a cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ilimi ne mai zaman kansa amma ba zindikanci da ilhadi da zagin Allah da zagin manzon Allah da allantar da wasu shine shine hakika ba wannan ba shine ba sai dai sun san ɗauki wannan alamun sarrafa sai ajima kansu wannan riqatul hijab din shine mataki na biyu cikin hakika ga fa'id ibn khudayr ya ga mala'iku wanda Allah annabi yake masa da ka ci gaba da karatun da mala'ikun sun zauna da safe an gansu har an yi musafaha da su ga sayyiduna Umar yana daga ɗakin yana daga masallaci yake hangen zango mai nisa yana faɗa wa mayakansa su koma bayan dutse su koma bayan dutse kuma Allah ya yaye wannan zangon suka ji muryarsa ga sayyidatuna Aisha tana ganin mala'ika Jibril alaihi salam sai da Aisha ta tambayi manzon Allah tace na ga kana taɗi da wani ƙarfi wane ne shi manzon Allah ya ce Jibril ne kuma yana miki sallama ya ce a gaishe ki Jibril alaihi salam to mataki na uku na hakika shine fana'i wannan fana'i kuma malamai sun yi magana akan menene fana'i sun fitar da fana'i cikin alqur'ani sun fitar da fana'i cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin alqur'ani sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin maganganun manzon Allah da maganganun magabata wanda wannan tabaqatu ne wanda a cikin sa ake samun ma'arifa ma'arifa kuma shine sanin ubangiji sanin ubangijin nan kuma ya fi komai tsada inda Allah ya ce sanin sa ya fi bauta masa domin sai an san shi a san yadda za a bauta masa shine ma'arifa wanda ya fara rubutu akan irin wannan fagen a cikin sahabban manzon Allah shine Hassan al-Basri radiyallahu anhu ya rubuta littafi musamman mai suna ri'ayatu huquqillah kiyaye dokokin Allah wanda a cikin wannan littafin yake bayanin yadda za a yi mutum ya tafi zuwa ga Allah da zuciya da yadda za a yi mutum ya tafi zuwa ga Allah da ruhi da yadda za a yi mutum ya tafi zuwa ga Allah da rai duka sai da ya warware innan matakan masu bautan Allah ɗabaka uku ne tabaka uku akwai masu bautan Allah cikin annabtu wanda kullum Allah yana kiran su yana ce su tsarkake wannan annabtu din sabila da bata da garanti Allah yana ce kad aflaha man zakkaha wa kad khaba man dassaha a wani wajen yana ce kad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fa salla ya faɗa mana kashe kashen ran kuma wannan rai ba a taɓa samun nasara sai an haya gadanta duk wani sharri da mutum yake fama da shi a cikin rayuwarsa da haɗarin da mutum yake fuskanta a rayuwarsa wannan rai ita ce take saƙawa to da yawa ma za ka ga mutum ya yi aikata laifi sai ya ce shaiɗan ne kuma ba shaiɗan ba ne ransa ne ta saƙa masa wannan abu ulama'un nafsi sun warware sun faɗi irin yadda mutum zai yi ya gane wannan shirin ba shirin shaiɗan ba ne shirin rai ne sun faɗa kafin shaiɗan ya kawo maka farmaki ɗaya rai ta kawo maka farmaki su talatin sabila da tana da haɗari shi yasa imamu al-bukhari yake cewa wa khalifin nafsa wa shaytana wa atihima wa in huma ma hadaka nuka fattahi ka saba ma rai ka saba ma shaytan ka mutunce musu sai da ya kawo rai ya kawo shaytan ulama'un nafsi suka ce dukkan laifin da ka ji ka kai shi ka kai kwana 30 kana aikata wannan laifin yau kayi gobe kayi jibi kayi gata kayi ba ka kosawa da wannan laifin kayi kayi ka bar laifin ka gagara bane to ba shi dan bane yake saka ka nafsu ce take saka ka ba shi dan bane me annabi yaqub ya faɗa ma ɗan uwan annabi yusuf yace qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fa sabrun jalil yace ranku ne ta shirya muku bai ce shi dan ba akwai laifin da shaidan ne yake sakawa duk laifin da baka saba yi ba ka ji an kawo maka sallanta a zuciyanka an gayyace ka ciki to wannan kuma aikin shaidan kenan allah'in sai ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai ya gudu ya barka amma duk laifin da ka dade kana yin sa to wannan shaidan wato nafsu ce take saka ka sai ka akwai nafsun lawama akwai nafsun ammara akwai nafsun radiya akwai nafsun mutma'inna akwai matakai na nafsu matakai guda bakwai ne kuma mutum bai isa ya je gurin Allah subhanahu wa ta'ala ya samu sanin ubangiji ba sai ya ketara waɗannan hujubar sai ya ketare su in bai ketare su ba to su da su maka da baibayi a a kafafuwansa ibn ata'illahi al-iskandar yana faɗi cikin al-hikam yana ce idfan nafsaka fi ardi khamun فكل ما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه yace wannan ran naka ba za ka cimma nasara ba sai ka burne ka a wani kwararru ma'ana ka haramta mata abubuwan da take so kafin ka samu nasara sai ka haramta ma ranka abubuwan da take so ran ne kana ji kana gani kana son ta za ka hana ta idan nafsaka fi adu samu shine ya sifanta ta da binnewa ma'ana ka hana ranka kaman ka binne ranka ne shine ya buga wani misali yace wa kullu ma nabata duk shukan da kaga ya tsoro min ma lam yudfan wanda ba binne shi aka yi ba la yatimu nasajihu baya zuwa ko ina idan ka je gona da ka ga tsare-tsare da yawa wanda ba shuka su aka yi ba ana ɗiba ana amfani da shi ana dafawa ana ci ba a ci idan ka zo ma girba wa'innan shukan da ka yi sabila da ba su da amfani to haka da ranka idan baka binne ta ba to ba za ta hassalar da wani abu mai amfani ba wannan faɗi ne na sufaye ya dace da maganganun filosofa kuma wanda a cikin maganganun filosofa ɗin akwai hikima a ciki akwai wani babban filosofi cikin manya-manyan filosofar duniya mai suna Aflaton wanda yake wata magana wanda maganan tana kama da wannan magana kuma a cikin maganan akwai ilimi akwai hikima idan ka ɗauke shi zai amfani ka har tsawon rayuwarka Aflaton yake cewa laika shaja'u man yahzimu a'da'ahu jarumi ba shine wanda yake faɗa da abokan gaba ya kashe shi ba ba shine jarumi ba yace ash-shaja'u man yahzimu ragabati nafsihi jarumi shine wanda yake rusa abubuwan da ransa take tsara masa na kwaɗayi da jin daɗi filosofi ne ya faɗa wannan magana annabi yusuf ma yake wa ma ubarri'u nafsi inna an-nafsa la'ammaratun bisu'i illa man rahima rabbi wannan rai ammaratun bisu me yawan umarni ne da mummunan aiki illa man rahima rabbi sai wanda Allah ya ji kansa don haka akwai masu bautan Allah cikin annafsu kamar yadda wato hasanul basari ya kawo cikin ri'ayatu huquqillah yace akwai masu bautan Allah cikin makami na annafsu su ne wanda sai an saka igiya ana jawo su zuwa gaban Allah akwai masu bautan Allah kuma cikin makami na alqalbu zuciya wa'annan su ne suke bautan Allah da soyayya suna bautan Allah ne na tsananin kauna kamar yadda sayyiduna Ali yake cewa اللهم ما عبدتك لجنتك ولا نارك ولكن عبدتك حبا إليك وشوقا إليك yace Allah ban bauta maka wato hubban lijannatika don son aljannanka ba ya Allah ban bauta maka don tsoron wutanka ba ya Allah na bauta maka don ƙaunanka da shauƙinka da soyayyarka sayyiduna ali ne yake faɗan wannan cikin maganganunsa to akwai masu bautan Allah suna bautan Allah ne da tsananin ƙaunar Ubangiji. Wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu ashaddu hubban lillah to dama ita wannan makami na bautan Allah a zuciya ana samun ta ne a maqamul iman bautan Allah kuma a annabtu ana samu ne a maqamul islam bautan Allah a zuciya kuma ana samun ta ne a maqamul iman Allah ya ce wallazina amanu ashaddu hubban lillah mu'minai sun fi tsananta soyayya zuwa ga Allah akwai kuma masu bautan Allah a makami na ruhi da ruhi suke bautan Allah wa'annan wanda suke bautan Allah da ruhi su kuma tafiyansu zuwa ga Allah kullum cikin fana'i ne wannan duka maratibu ne wanda malaman zuciya malaman da suke cikin tasawuf wanda Allah yake bance su da sani na maqamul ihsan su suke warware wa'annan abubuwa akwai masu bautan Allah da ruhi zaka ga mafi yawa wato ba a san idan idan aka a wajen bahaushe idan aka ce annabsu a wajen karai idan aka ce arruhu sai ya ce mata rai ita ma amma akwai bambanci tsakanin annabsu da arruhu annabtu tana mutuwa amma arruhu ba ta mutuwa Allah ya ce mana kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai za ta mutu amma arruhu fa Allah ya ce wa yas'alunaka 'anil ruhi yace qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila ruhu amrullah ne ita ba ta mutuwa to akwai masu mutan Allah da wannan ruhi suke bautan Allah sun ajiye jiki a gefe sun ajiye abin da jiki yake so na jin daɗi a gefe sun ɗauki husnul ma'ab kyakkyawan makoma wanda Allah ya faɗa a ƙarshen wannan aya da yake suratu Ali Imran wanda Allah yake zuyyina lin-nasi hubbu shahawati min an-nisa'i wal banina wal qana'ir al-muqantarati min az-zahab wal fiddati wal khayl al-musawwamati wal an'ami wal harb Allah da ya tara sai yake zalika mata'ul hayatid dunya me san jin daɗin duniya to wannan sune jin daɗin duniya amma Allah ce wallahu indahu husnul ma'ab akwai kyakkyawan ajiya akwai kyakkyawan makoma a wajen Allah to dan haka mu kula wato musulunci yana da faɗi kowa da akwai irin abin da ya sha kuma kowa da akwai abin da ya je na gejin ilimi amma kuma wa fawqa kulli dhi ilmin alim duk yawan iliminka to akwai na gaba da kai a cikin ilimi to ibnu taymiya da zai yi ta'arifin mataki na karshe a cikin wato ba ba ibnu taymiya ba su fahimta da za su yi ta'arifi na mataki na karshe a cikin tasawuf sai suka a cikin hakika sai suka ce shine alfana alfana kuma shi ma yana nan mataki mataki sai dai ba ba mu da bukatuwan mu tsawaita bayani a kai sai dai wanda ke son ya ga yalwataccen bayani akai babu laifi ya duba majmu'ul fatawa na ibnu taymiya a shafi na biyu shafi bolin na biyu shafi na ɗari biyu da tamanin da tara zai samu wajen da ya yi maganganu akan makamatu na fana'i wanda Sharif Ibrahim Sale ya kawo shi cikin Al-Mughir ya yi kwatin ɗin wasu maganganun Ibn Taymiya wanda ya yi akan fana'i a cikin Al-Mughir idan mutum ya duba zai riski wannan ɗin to duka abin da nake so na fashin da da mu a nan shine akwai musulunci akwai al'islamu akwai al'ima daban-daban ne al'imanu makami ne da yake gaba da al'islam amma al'islamu ita ce yanda aka haɗu ita ce magama kowa an haɗu an hallara a nan amma wani kaifin tafiyansa ya shige makamin sauran ordinary musulmi ya je wani makami wanda na imani ne wanda Allah ce innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat to shine wato wanda suke ganin cewa da al-islamu da al-imanu ɗaya ne dan haka ba ba daidai ba ɗaya ne ba Allah ma da kansa ya raba qalatil a'rabu amanna laraba suka ce ni imani larabawan kauye qul lam tu'minu Allah ya ce ba ku yi imani ba walakin qulu aslamna ku ce kun yi kauya kun zama musulmi walan ma yadda kulin imanu fi qulubikum amma imani har yanzu bai shiga cikin zuciyanku ba to matsayin imani shi ma makami ne ne zaman kansa qala lahu rabbuhu aslim lokacin da Allah ya ce masa ya mi kauya qala sai yace aslamtu na mi kauya da rabbil alamin wa ubangijin talibai na'am
ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون
ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون Allah ya ce wa wasa biha Ibrahim da wannan musulunci Allah annabi Ibrahim ya yi wasiya mawa ya yi wasiya banihi ya yi wasiya ma ‘ya'yansa annabi Ishaqa da annabi Ismail a wani kira'an wa ausa biha ibrahimu a wannan kira'an kuma wa wasta muke jin a hafsu ne a warsu ne wa ausa biha ibrahim ko wa ausai biha ibrahimu banihi wa yaqubu a hafsu kuma wa wasta biha ibrahimu banihi wa yaqubu dan wannan shine kira'an abdullahi bin bin mas'ud haka ya karanta da wasu ma sayyidina usman shi ma shine ya karanta da wa ausa kira'an warshi kenan sayyidina usman shi ya karanta da wa'ansa to da wannan musulunci aka kira su wato wannan musulunci annabi ibrahim alaihi salam ya kira ƴaƴayensa akan su su rike wannan musulunci kar su sake wannan musulunci da ya faɗa a baya yace wa nahnu lahu a baya yace إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ثم ون مسلم في wato da wannan musulunci ya yi wasiya ma ‘ya'yayensa annabi ishaqa da annabi annabi annabi isma'il aka ce annabi ibrahim yana da ‘ya'yaye guda guda kusan takwas a wani kaulin an ce guda bakwai ‘ya'yayensa akwai wanda ya haifa da sai da fara wanda ya haifa da sai da fara shine annabi ishaqa alaihi salam wanda ya haifa da sai da hajara shine annabi Ismail alaihi salam bayan wato sai da tara tara su kuma an ce ya auri wata mata ya auri wata mata mai suna Qantura binti Yaqtis wanda tare da shi kuma ta aifi ƴaƴaye shi da ta aifa masa Madiyana ta aifa masa Mudayan ta aifa masa Nahshan ta aifa masa Zamran ta aifa masa Nashif ta aifa masa Shayukh sai ta aifa masa ƴaƴaye guda shida to ma ƴaƴayensa ne yake wasiya wasiyan da yake musu shine inna Allah astafa lakum ad-dina Allah ya zaba muku addini wannan addini da kuka gani zabi ne na Allah wasiyan da yake musu shine fala tamutunna illa wa antum muslimun kada ku yarda ku bari mutuwa ta zo ta dauke ku face sai kuna cikin wannan addini na musulunci kamar yadda annabi Ibrahim yayi wasiya wa yaqubu haka annabi yaqubu ma yayi wasiya ma ƴaƴayensa duk da a wani kira'an an ce wa wasta biha ibrahimu banihi wa yaquba yaquba sai ya zamanto wato yana jin banihi ne ya zamanto kaman yana cikin banihi ne an yi zikirul khas ne ba'da al'am lidilalati ala fadlil khas wasu suka ce amma kuma ba haka ne ba wasu suka ce ai yaqubu ba dan annabi ibrahim bane yaqubu jikan annabi ibrahim ne yaqubu dan annabi ishaqa ne ishaqa kuma dan annabi ibrahim suka ce to wannan qira'an ba za ta karbi ta yadda za ta fassaru a fahimci ma'anan ba wanda dai ta wanda dai ta zamanto ita ne jamhur wanda ake karantawa shine wa wassa biha ibrahim banihi wa yaqubu yaqubu fa'ili ibrahim ma fa'ili ibrahim yayi wasiya ma ƴaƴayensa annabi ishaqa da annabi isma'il da sauran wanda muka ambata shi ma haka annabi yaqub alaihi salam yayi wasiya ma ƴaƴayensa waɗannan guda goma sha biyu duka wanda aka ce annabawa ne ita wasu yusuf ɗan uwan annabi yusuf ya musu wasiya da wannan addini wasiyan da yake musu shine inna allah astafa lakum ad-dina allah ya zaba muku addini amma fa la tamutunna kada ku bari mutuwa ta zo ta ɗauke ku illa wa antum muslimun face kuna masu miƙa wuya ma allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ɗauki ranmu cikin musulunci Allah ya ba mu sabati albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na'am
أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون
أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون الله يتنبيه سبيل هذا يهودا ويسنا شواء النبي يعقوب النبي إبراهيم عليه السلام يا يوتي مكائنك لتزمنتو وتزمنتو يهوداوه nasara ma suna cewa wai annabi ibrahim ya yi wasiya ma 'ya'yansa da su zamanto nasara allah ce ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasaraniyan walakin kana hanifan muslim annabi ibrahim ba ba yahudi bane ba ba nasari bane kana hanifan ya zamanto yana wannan tsabtataccen addini ne gyararre wanda ya karkata da wannan addinin musliman kuma musulmi ne wa ma kana min mushrikin kuma bai zamo daga cikin masu shirka ma Allah ba domin su yahudu sun ce uzairu dan Allah ne nasara kuma sun ce isa dan Allah ne wanda kuma duk ba haka ne ba Allah subhanahu wa ta'ala baya da ɗa bai aifa ba ba a aife shi ba qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad da Allah zai rike wani bawansa a matsayin ɗa to da annabi Muhammad ne Allah zai rike shi a matsayin ɗa a ayin da muka karanta a baya wa wasa biha ibrahim banihi wa yaquba ya wa yaqubu ya bani inna Allah astafa lakum ad-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun ana nuna mana wannan shari'a da annabi Ibrahim yake kai ita ce shari'an da annabawa dukka suke kai kuma ita ce shari'an da annabin mu ma Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama yake kai amma kowane annabi an masa wasiya ne da wannan shari'a ba an masa wahayin wannan shari'an bane kamar yanda mu a tafiyan malaman mu na tasawuf da kuma tafiya na alqur'ani da sunnan manzon Allah da jamhur wanda suka tafi sun tafi akan cewa annabi Muhammadu kadaninsa a annabawa ya fi kowane annabi ya fi kowane annabi shi yasa wajen shar'antawan ma Allah yake shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan wallazi awhayna ilayka wa ma wasaina bihi ibrahim wa musa wa isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fi akwai abin dubawa a wannan aya Allah yake shara'a lakum min ad-din Allah ya shar'anta muku daga addini ma wasa bihi nuhan abinda yayi wasiya da shi ma annabi nuhu kun ga annabi nuhu an masa wasiya ne da addini kun san da akwai bambanci tsakanin wasiya da wahayi ma wasa bihi nuhan abinda yayi wasiya da shi ma annabi nuhu wallazi auhayna ilayka da za a yi magana da annabi kuma ba a ce wallazi wasaina ilayka ba sai aka ce wallazi auhayna ilayka da kuma wanda kai muka yi maka wahayi sai ya sake ce wa ma wasaina bihi ibrahim da abin da muka yi wasiya da shi ma annabi Ibrahim. Kun ga anan an ce annabawa an musu wasiya, amma annabi Muhammadu aka ce ne an masa wahayi. Sabila da girman manzon Allah. Sabila da annabawa gaba ɗayansu fadawan manzon Allah ne. Annabawa gaba ɗayansu wato mataimaka manzon Allah ne. Duk annabawa kowane annabi idan ya zo gurin mutanensa yana nan yana dakon zuwan manzon Allah ne. da manzon Allah ya zo ya cire rawaninsa ya zama ba annabi ba wannan shine alƙawarin da Allah yake cewa wa akazna milkum misaqan galiza wa akazna minhum misaqan galiza ya dauki alƙawari ne gwadi tsakaninsa da annabawa shine alƙawarin da Allah yake cewa walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum a'a ba wannan ba alƙawarin da Allah yake ce musu da fashhadu wa ana ma'akum min ash-shahidin ku shaida tare da ni ni ma ina tare da ku cikin masu shaidawa wanda Allah ke cewa thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnahu idan kuna cikin isar da sako na annabi na ya zo muku yana gaskata abin da yake tare da ku yayi imani wato sai ku sai ku sai ku mene la tu'minunna bihi za ku yi imani da shi wa la tansurunnahu kuma za ku taimake shi aka ce annabawa ana nuna musu tun kafin a ba su annabta ne ake musu wannan magana ake ɗaukan alkawari da su akan idan suna cikin isar da saƙo manzon Allah ya zo to sun zama ba annabawa ba sun zama fadawa sun zama sahabbai dan babu wani babu wani halittan Allah da ya isa ya amsa sunan annabta manzon Allah nan babu shi shi yasa aka ce a ayan ma Allah sai ba su sufan sahabban manzon Allah yace la tu'minu bihi za ku yi imani da shi kamar yanda almuhajiruna suka yi imani da shi wala tansurunnahu za ku taimake shi kamar yadda al'ansaru suka taimake shi qala Allah yake a aqrartum kun tabbata qalu suka ce aqrarna kun tabbata Allah yake fashhadu ku shaida wa ana ma'akum min shahidin nima da kaina ina cikin masu shaida akan wannan alƙawari dan haka kowane annabi an masa wasiya ne da addinin musulunci wanda aka bashi addinin musulunci kuma shine annabi Muhammadu وما وصينا به إبراهيم وموسى وإيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب shi yasa Imam Bukhari yake cewa ma madat fatratun min ar-rusul illa basharat qawma hadikal anbiya تتباعى بك العصور وتسمو بك علياء بعضها علياء باب wasu jama'a manzanni da zasu shige sai sun ba mu al'umman su labari da zuwan ka ya manzan Allah idan annabi ya gama zaman sa ya ga mutuwansa ya yi kusa ya mutuwansa ya karato annabi Muhammadu bai bayyana ba sai yayi wasiya wa mutanensa da manzon Allah ce to akwai wani wanda zai zo mai tufa kaza mai kama kaza shine wanda Allah ya bashi makamin kaza da kaza in ya zo duk abin da kuke yi ku sake ku bi shi ku so shi ku kaunace shi shine maraka wannan wasiya ne na kowane annabi kowane annabi sai yayi wasiya da wannan ma mabiyansa to Allah subhanahu wata'ala yace am kuntum shahada yana raddi masu yahudu da nasara da suke cewa wato wai annabi Ibrahim alaihi salam yayi wasiya ma ƴaƴansa akan su bi addinin yahudanci nasara ma suka ce wai annabi Ibrahim yayi wasiya ma ƴaƴansa akan su bi addinin nasaranci shine Allah subhanahu wata'ala yake musu raddi an kuntum shahaba ko kuna nan ne iz hadara yaqub al maut lokacin da mutuwa ya zo ma annabi yaqub iz qala li banihi lokacin da ke ce ma ƴaƴansa ma ta'buduna min ba'di me za ku bauta a bayana qalu sai suka ce na abudu ila haka za mu bauta ma ubangijinka wa ilaha aba'ika da ubangijin mahaifanka suwa kenan Ibrahim wa Isma'ila wa Ishaqa allolin annabi Allah annabi Ibrahim Allah annabi Isma'il Allah annabi Yaqub shi zamu bautawa ilahan wahidan kuma ubangiji ne kwaya ɗaya shak baya da kishiya wa nahnu lahu muslimuna kuma mu nan muna masu mika wuya zuwa ga Allah sai abinda Allah ya mana umarni a harkan annabawansa Allah yana faɗa mana wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa arrahmanir rahim a wani wajen yana cewa inna ilahakum lawahid lalle Allah kuɗi ne Allah kuɗi ne fita ce na abudu ilaha kau ilaha abaika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahidan Allah ɗaya wa nahnu lahu muslimuna kuma mu muna masu ne kauya da kaskantar da kai zuwa gare shi na'am
تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون
تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون أو قراءة ولا تسألون عما كانوا يعملون الله يقول تلك أمة وانشان الأمة وانشان waɗanda aka faɗa muku Ibrahim da Ismail da Ishaq da Yaqub gaba ɗaya waɗancan ummatun kaskalar wasu al'umma ne wanda sun riga sun shuɗe sun gabata laha ma kasabat abin da ta aikata nata ne walakum ma kasabtum kuma abin da kuma kuka aikata naku ne wala tas'alunna amma kanu ya'malun ba za a tambaye ku ba dangane da abin da suka kasance suna aikatawa wannan yana nuna cewa waɗannan annabawa na Allah subhanahu wa ta'ala Allah yana kisanta su ne banu Isra'ila domin su tuna kuma su san cewa wannan annabi annabi ne na gaskiya wannan annabi annabi ne da ya san dukkan abin da ya faru tun daga farkon duniya Allah ya sanar da shi abin da ya sanar da shi wannan annabi kuma ya san tarihi na annabawa da shi kenan sai su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sun kiya har a cikin suratu Ali Imran Allah yayi challenge din sai ce to tunda kun ki ku zo ayi mubahala ku zo ayi mubahala wanda Allah yake ta'ala qul ta'alu fa in hajjuka min ba'di ma ja'aka min al-bayyinati fa qul ta'alu nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fa naj'al la'natallahi 'ala al-kadhibin sai to tunda kun ki ga hujja ya zo kun karkace kun ki to ku zo a yi mubahala ku zo a yi mubahala aka ce manzon Allah da safe ya riko sayyidina al-Hasan a hannunsa ya rata ya ce a kafadarsa ya rike sayyidina Husaini da hannunsa na haguna sayyida Fatima tana bayansa sayyidina Ali yana baya su ne dama ahlul kitab duk wani daraja gurin sai ke komawa baya ga manzon Allah ba wanda ya tayyace su ne jinin manzon Allah tsokan manzon Allah ko da sahabbai ba su kai su daraja ba sabila da annabi Muhammadu ya nuna su ya ce Allahumma haula'i ahlu baiti Allah wannan su ne iyalan gidana Allahumma wali man walahu Allah wanda ya jibance su ka jibance shi wa adi man adahu kuma wanda ya gaba da su ka yi gaba da shi da aka saukar da wannan aya annabi bai kira kowa ba ya kira sayyidina al-hasan da sayyidina husayn ko kuma ya ɗauko su dan suna yara lokacin sayyida fatima tana biye da shi a baya aka ce sayyidina hasan da husayn su ne faɗin Allah qul ta'alu nad'u abna'ana mu kira ƴaƴayenmu to sayyidina hasan da husayn su ne ƴaƴan wa abna'akum kuma ku kira danginku da ƴaƴanku wa nisa'ana da matayenmu sayyida fatima ita ce nisa'ana din wa nisa'akum da matayen wa anfusana da mu kanmu da kanmu sayyidina ali shine anfusana din wa anfusakum kuma ku fito da kanku da kanku thumma nafsahin sai a zo a yi rantsuwa fa naja Allah nasallahi alal kazibin mu saka tsinuwa da la'antan Allah ta tabbata akan makaryata me aka yi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya da ya faɗa musu haka da aka saukar da wannan aya suka fito da jama'an su gaba ɗaya suka tsaya daga nesa sai suka ga manzon Allah na haurowa da shi da sayyida Fatima da shi da sayyiduna Ali da Hassan da Hussein sai wani a cikin sa Abdul Masih yake ce ka ga fa ga Muhammadu yana zuwa kai ka ce wani dutse ne ya tunkare ni yaya za mu yi mu yi la'ankan nan ne ko kuma yaya su dama sun san gaskiya sun san waye manzon Allah sai za muke faɗa kullum da mu ma mun ƙaryata annabi isa kamar yadda suka ƙaryata annabi muhammadu da mun daidaita amma mu annabi isa annabi ne mai girma mai daraja haka manzon mu ya faɗa mana akwai hadisan manzon Allah ma da yake cewa kar a titi tashi akan annabi isa sabila da tawadu na manzon Allah ba dan annabi isa ya fi shi ba la tufaddiluni ala isa a wani hadisin annabi yace la tufaddiluni ala musa a wani wajen yace la tufaddiluni ala yunus bin matta kar ku ce na ci annabi yunus sabila da tawadun irin na manzon Allah musayyid yace law ja'adna juhudakum la sawla da mun karyata annabi Isa kamar yadda su suka karyata manzon Allah suka ki imani da shi la sawna da mun daidaita amma annabi mu yace mana la nufarriqu baina ahadin min rusuli ba da mu raba tsakanin manzanni ba da dai suna tare la nufarriqu baina ahadin min rusuli ba za mu raba tsakanin ɗaya daga cikin manzanni ba da suka ga manzon Allah sai suka rikici wani ya ba su shawari sunan sa akafu yace zan ba ku shawari ku koma ku ba shi hakuri a fata mubahalan nan dan in kuka yarda kuka yi mubahala da shi sai an shafe ku kun zamo aladu da karnuka babu wasu al'umman da za su yi mubahala da annabi sai Allah ya shafa wannan al'umma dan haka ku juya kawai a hakura a bar abu suka juya suka koma wasu ne daga cikin su suka yi imani da manzon Allah irin su Abdullahi ibn Salam da makamantan su suka yi imani da manzon Allah suka dawo sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin su juya da suka ce sun fata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ai tun da aka saka za a yi sai an yi karshe suka ce su dai a bar wannan la'anan sun yarda annabi ya basu a yanda suke zaune ba tare da an yace su ba amma da a ɗaura musu jiziya za su na biya duk shekara abin da aka ɗaura musu kenan sai zamanto a watan safar za su kawo rabi sannan kuma a watan almuharram za su kawo rabi to manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama babu irin yanda bai biyar da su ba babu irin abubuwan da bai nuna musu ba Salman al-Farisi kan da Allah ya yana yana da rabo da yazo duk ya ga alamomin manzon Allah tunda kafin ya zo ya ga haɗu da manzon Allah yana yin addinin Annabi Isa ne alaihi salam da yazo ya ga manzon Allah ya ga sifofin da aka faɗa masa na manzon Allah ga sun tabbata cancat shikenan sai ji kauya dama malamin sa ya masa wasiya yake ka zo ya firi ba da akwai wani wanda zai zo ya ci riba shine annabin ƙarshen zamani a kafaɗansa akwai tambari na annabta baya cin baya cin sadaka yana cin kyauta idan ka je ka ganshi da wannan sifofin ka miƙa masa wuya da ya zo ko ya haɗu da manzon Allah yana tafiya yana ɗigalgal a bayan manzon Allah annabi ya waiwaya ya ga Salmanu na ta ɗigalgal ya ce yaya annabi ya ce ko kana son ka ga katimin nubuwa ne sai ya ce eh sai annabi ya buɗe masa sai ga khatimun nubuwa nan an rubuta la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu an rubuta shi ne da alƙalamin ƙudura kaman an tuska shi da gashi amma ba gashi bane a wajensa an rubuta ta wajja haifu shinta ka inna kalmar su fiskanci duk yadda ka ga dama ka je ka yi kai abin taimako ne a ko'ina salman in farisi da ya ga wannan ya koma gida sai ya zo da dabino yana zuwa da dabino ya saka gaban manzon Allah ya ce ga sadaka sai ga annabi bai ci ba annabi ya rabar sai ya fahimci annabin mahaifin sadaka sai ya sake zuwa washe gari ya kawo dabino ya ce ga kyauta sai ya ga annabin ya ci dabino sai ya ce duka alamomi sun tabbata ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah daga nan shi ma sai ya zama dan gida annabi Allah masa kirari yana ce salmanu minna ahlu baiti salmanu na cikin ahlu baiti salmanu na cikin ahlu baiti shi yasa a abubuwa da yawa manzon Allah yake kaddamar da shi ko ranan da za a raka sayyida Fatima gida ko ko hado ne ce na sayyida Fatima da Salman al-Farisi aka haka ran da za a raka ta yana bayan taguwar manzon Allah Zaidu yana gaban taguwar manzon Allah matan annabi na baya suna rera waka annabi ya kai sai da Fatima har gidanta yar gata yar manzon Allah Allah ya ba mu albarkacin sabila da ya zama dan cikin gidan manzon Allah sai ya zamanto yan tashi ma manzon Allah ne ya yan tashi Salman al-Farisi annabi ne ya yan tashi annabi ya ce masa ka je ka tambayo mutanen iyayen gidanka sabila da bawa ne shi an kamo shi a matsayin bawa amma ba bawon ya zo ba zaluntar sa aka yi aka kamo shi aka sai da dabbobinsa aka sai da shi a madina ya zama bawa annabi ya ce ka je gudun iyayen gidanka ka ce musu to me za a ba su a fanshe ka sai suka kulla masa keta da mugunta sai suka ce abin da za a fanshe shi da shi da binai guda ɗari a wani ƙaunin guda ɗari biyu da binai ma'ana ya shuka dabino dabinon su girma su yi ‘ya'ya su nuna, to wannan dabinan su ne fansansa. Kaga kuwa sun nemi kawai ya mutu a bauta ne. In ji an ce ba kasafai za ka samu mutum ya shuka dabino da kansa ya ci wannan dabinan ba. Mafi yawa in ya shuka sai dai ‘ya'ya ko jikoki su ci dabinan. Amma suka faɗi haka. Ya zo ya faɗa ma manzon Allah. Yana jin cewa to wa'in nan fa za su bashi abota ne fansansa nan ba zai yi ba. Yana faɗa manzon Allah annabi ya ce an gama. ka ce mutumin yadda za a yi annabi ce ka ce mutumin yadda su ba da filin da za a shuka suka ba da filin annabi da hannunsa matsarkaciya yake shuka da dina amma wallahi da manzon Allah ya ga dama ba sai an shuka ba zai ce dabino ku fito ku fito an mutu daidai da su ne eh ta iya yiwa in an ce dabinan su fito in suka ga dabinan da su kitu kitu sai dabinan sihiri ne amma sai aka mutu daidai da su aka shuka dabino guda ɗari biyu shekara ɗaya tana zagowa sai ga dabino sun girma sun yi ƴaƴa sun nuna sun yi ƴaƴa sun nuna shekara ɗaya tak annabi ya ce ka je ka ce ka zama ɗa zo su kwashi dabinon su aka ce wajen shukawa sai da na umar da dabinon sa kwaya ɗaya shi ma ya shuka da ya zo yana tale tale yana neman ƴan dabinon sa bai ganta ba sai can ya ganta kamar zura'i guda aka ce mu'ujiza na nan babu zancen karama manzon Allah na nan babu zancen wani Allah ya ce mu kini Allah ce tilka ummatun qad khalat wannan al'umma da aka lissafo su a baya sun riga sun shudi annabi Ibrahim da zuri'an su kenan laha ma kasabat abinda suka aikata na ku ne walakum ma kasabtum kuma abinda kuka aikata na na ku ne yana kanku kuma da a muku sakamako da shi wala tusaluna amma kanu ya'malun ba za a tambaye ku ba dangane da abinda suke aikatawa aka ce wannan ma dalili ne da yake ƙaryata aqidan khawarij da aqidan jahaniya da aqidan mu'tazila sabila da su jabariya a gurin su wai mutum idan ya aikata aiki ba shi ya halicci aikin ba in ka aikata aiki to kowane iri ne babu ruwanka in ka ci kudin wani to babu komai Allah ne ya saka ka kaci Allah ne ya kaddara maka idan kai zina Allah ne ya kaddara maka so a gurin su wai mutum baya aikata wani laifi wannan laifin mai zaman kansa ne wai duk abin da yayi kaddaran Allah ne ba shi ya aikata ba ahlus sunna kuma sun ce duk abin da mutum ya aikata duk abin da mutum ya aikata idan ya aikata na alkhairi Allah ne ya kaddara masa alkhairi sai kuma Allah ya sadar da shi da rahama sai ya aikata alkhairi in ya aikata sharri ma Allah ne ya kaddara sharrin amma shi ya aikata sharrin kuma Allah ne ya sa shi ya aikata sabila da adalcin Allah wannan shine aqidan ahlus sunnah wal jamaa lokaci yayi to Allah ya taimake mu abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abin da muka yi na kuskure Allah ya yafi mana da akwai lokacin tambaya babu to akwai mai neman addu'a yana neman a saka shi a cikin addu'a da niyyansa na aure Allah ya taimake shi a kai Allah ya bashi nagari Allah ya bashi nagari Allah ya bashi nagari Allah ubangiji ya biya mana bukatunmu Allah ya sada mu da manzon Allah Allah ya yafe mana Allah ya yafe mana Allah ya yafe mana Allah ya yafe mana kurakuran mu Allah ya sa annabi Muhammad ya cece mu albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما عبدك والقاتل ما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره بالعزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم